a rana mai albarka ta biyar ga watan rabiul awwal shekara ta 1430 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shine ya dace da biyu ga watan uku kenan shekara ta dubu biyu da tara a lissafin turawa wanda yau za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wanda kuma shine darasin mu na goma sha shida a cikin wannan sura idan ba ku manta ba a satin da ya wuce a mun tsaya ne a kan aya ta ɗari da bakwai a cikin suratul baqara ko a fadin sa Allah madaukin sarki alam ta alam anna Allah lahu mulku samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ko yanda muka yi magana akan Allah madaukin sarki yana cewa ma nan sakh min ayatin aw numsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir ayat tana magana ne akan wato an-nasikh wal mansukh da ake samu a cikin alqur'ani Allah ya yi magana wato dangane da wani hukunci da ya bayar sai kuma daga baya ya canja dan ya taimaki bayi duka mun kawo misalai da suke tabbatar da cewa dukan nasu da ake samu a cikin alkurani dukan sun kasance ne akan maslahar ta ta su bayi din sannan muka ce ba a samun nasku a cikin al-akhbar innama nasku fil ahkami wala yakunu nasku fil akhbari ana samun share zance ne a cikin hukunce hukunce amma ba a samun share zance ko gogewa a cikin wato labari saboda wannan zai bayu kamar za a tumi ubangiji kenan da yin magana guda biyu wanda kuma kallawa hasha to shine Allah tabaraka ta'ala anan yake nunawa cewa alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard yake magana da manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa ba ka baka san cewa ka gaya wa mutanen ka kafiran da musulmin cewa lalle Allah shine mahaliccin sammai da ƙasai kalmar alam ta'lam ai tana nufin tahqiqi ne tabbas Allah shine mai mulkin sammai kuma shine mai mulkin ƙasai wa malakum min dunillah gaya musu ba su da wani mai taimako ko majibincin al'amarin su in ba Allah ba to shine kuma Allah ya ce am turiduna na mun karanta am turiduna ikra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم
بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا نعم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير wannan aya din ta sauka ne akan wato yahudawa an turiduna an tasalu rasulakum kama su ila Musa min qablu ta sauka ne kan Yahudawa yayin da suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad ya kai Muhammadu i'tina bi kitabin min as-sama'i jumlatan kama ata Musa bit tawrati ka zo mana da wani littafi mana a dunkule karo daya daga sama kuma littafin kamar yadda aka bawa wato annabi Musa at-taura kamar yadda can Allah ke cewa qalu launa nuzila alaihi al-qur'anu jumlatan wahidatan kadhalika linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila dan me yasa Allah bai saukar maka da alqur'ani jumlatan wahida wato a dunkule karo guda me yasa Allah bai baka qur'anin ba sai zo ya rarraba maka yawa baka ayoyi biyar bayan kwana biyu a ƙara maka wasu ayoyi wani lokacin a rage wani lokacin a ƙara wani lokacin a saukar da sura a dunkule wani lokacin a kawo su a rarrabe me yasa Allah naka ba zai saukar maka da littafin naka ba daga sama a dunkule gaba daya kamar yadda annabi Musa ya zo mana da attaura a dunkule gaba daya dan ita attaura dare ɗaya aka saukar da ita dukan ta gabaki daya min awwaliha ila akhiriha kama to shine Allah yake cewa am turiduna an tasalu rasulakum kama su'ila Musa min qabl mana so kuke yi kenan ku tambayi annabin ku kamar yanda aka tambayi Musa kafin wannan lokacin kalmar am turiduna ai tana nufin a turiduna ne wannan mim din suna ce da ita sila ce mana haɗe ta ake kamar babu ita am turiduna ai aturiduna so kuke yi dai wato ku tambayi annabin ku wata tambaya ta neman kure kamar yanda wato jama'ar annabi Musa suka yi masa tambaya su ma a zamanin su su kuma cewa suka yi arina Allah jahara ka nuna mana Allah a bayyane yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu Musa akbara min zalika faqalu arina Allah jaharatan fa akhadhatuhum as-sa'iqatu bi zulmihim Allah yace yas'aluka ahlul kitabi wata aya kenan makamanciyar wannan cikin nisa'i yas'aluka ahlul kitabi an tunzila an tunzila alaihim tunzila alaihim an tunzila alaihim kitaban minas sama cewa ka sauka musu wani littafi daga sama shine am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl shine Allah ce faqad sa'alu Musa akbar min zalika ai sun tambayi annabi Musa ma tambayar da ta fitaka wannan lalla shine kenan da ban hakuri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to menene abin da yafi na nasa din su cewa ma suka yi arina Allah jahara ya kai Musa ka nuna mana Allah ka mu ganshi kiru da muzu ganin annabin tsofuwa lalle mu ganshi kawai babu wani magana cewa akwai Allah kuma wani abu abu mu ganshi arin Allah jahara to shine Allah ce fa akhadathum as-sa'iqatu bi dhulmihim sai tsawa da suma ya kama su saboda zalunci da suka yi ai bi kufrihim kenan saboda kafirci dan tambayar cewa a nuna ma Allah wannan kafirci ne dan la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa al-latiful khabir Allah gannai ba su iya riskarsa shi yake ganin gannai ma'ana idanuwa kenan wannan idan naka bai yi shi a duniya Allah bai yi shi a duniya da zai gan Allah ba Allah bai kaddara za a gan shi ba amma ku yi hakuri za ku gan shi a lahira manzo Allah ce fa innakum satarawna rabbakum ayanan yawmal qiyama za ku ga ubangijin ku ayanan ido da ido ya ranar tashi alkiyama kama tarawna alqamara lailatal badr kamar yanda kuke ganin wata a daren da yake cikin haske yace la tudammuna fi ru'yatihi ai ba za ku yi turereniya ba wajen ganin wata yanzu idan na zo zan ga wata yana tsakiya sai in ce da malam matsa da Allah ta kare mun ina son gan shi kowa yana zaune yake ganin sa kana ɗakin ka zaka daga labule ka gan shi ko in ko kana waje kana zaune za gan shi to haka za ku ga Allah da haka wannan cewa arina Allah jaharatan Allah bai kaddara za a gan shi a duniya ba kuma ba ku isa ku sa Allah yayi abin da bai ga dama ba ina fata ana fahimta to anan kaga sun tambayi cewa wato kamar su ila Musa min qablu kenan kamar yadda aka tambayi annabi Musa kafin wannan lokaci a waccan aya ta suratul nisa'i Allah ya ce faqad sa'alu Musa akbar min zalika kai hakuri ya manzon Allah ai an tambayi Musa ma fiye da wannan tambayar taka wanda aka maka yanzu wasu kuma malaman tafsiri suka ce a su yahudawa ne suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inna lan nu'mina laka hatta ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila mu fa ba za mu yi imani da kai ba ya Muhammadu sai ka zo da Allah da shi da mala'iku a jere muna ganin su muna fuskantar suna ganin mu muna ganin su wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ard yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin wa tufajjira al-anhara anhara fi khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا kaga cewa suka yi wa Allah suka ce wa manzo Allah ai mu ba za mu yi imani da kai ba sam sai ka zo mana da ƙasa ka fashe ta hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a ƙasa ta tsage mu ga ruwa yana bulbula kiru da muzu yanzu yanzu din nan ko kuma ka fitar mana da gonakai a yanzu yanzu fa ba wai a jima a dauki wani lokaci ba mu ga gonakai da za mu samu inabi da za mu samu dabinai sannan kuma mu rinka ganin ruwa yana tsatsagawa da koramai da kogi a ciki da kwarurruka ko kuma a tuskita sama'a kama za'amta alaina kisafan ko kuma ka kifo mana da sama ka sa Allah naka ya sa wannan saman ta kifo mu gani kamar yadda daman kai kai kai riya cewa zaka sa in mun maka ba daidai ba zaka sa sama ta kifo mana au ta'ati billahi wal malaikati qabila ko ku ka zo da Allah da mala'ikunsa muna gani kiro da muzu a jere muna fuskantar suna fuskantar mu au yakuna laka baitun min zukhrufin au tarka fis sama'i ko kuma mu ganka da dogon bene an gane ko bene mai tsawo ginannen gida na zinari da azurfa wanda aka yi masa kwalliya ko ko mu ga- mu gani a take mu ga tarkafin sama'i kana takawa kana hawa sama kaga tambayar ko da ko mu ga kana takawa kana sama kai walan nu'mina liruqika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u kai mu ba ma mu yi imani ma da hawan naka da kake yi ba ba mu yadda ba inda ma za ka hau ɗin ba mu yadda ba kuma ka ce ma kana ganawa da mala'ika jibrilu yana kawo maka sako ba mu yadda ba shi ma ai ka ce yana hawa sama ne na karɓo sako wurin Allah ba mu yadda ba hatta tunazzila alaina kitaban nakra'u sai mun ga ka saukan mana da dunkulallen littafi daga sama nakra'uhu wanda zamu karanta sai manzo Allah ya ce kul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula Allah ya ce ga musu ya manzo Allah subhana rabbi sarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu illa basharan rasula ai ma kuntu illa basharan rasula ni fa ba wani bane fa ni fa mutum ne kuma annabi manzo ni fa ba mala'ika bane ni fa ba Allah bane ku sani mutum ne basharan rasula ina waɗanda suke cewa annabi ba mutum bane ina masu cewa ina suke Allah cewa ya kulinna ma ana basharun mislukum yuhi ilayya ko gaya musu ni bashar ne kaga sai dace da wannan aya din ta cikin Isra'i hal kuntu illa basharan rasula mutum ne subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nadira in ka zo ta hiyama cewa kake yi abduhu wa rasuluhu ko ba ka bane bawansa ne ko manzon Allah ko ba ka bane ladananmu ma cewa suke ashhadu an la ilaha illallah ko ɗaya kenan wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kaga akwai Allah akwai bawan Allah kenan Allah shine kiran farko sannan ko manzon Allah sai ya biyo masa yace rasulullah me ma'anar rasulullah dan aikin Allah kaku da bambanci tsakanin mai aiki da wanda aka aika kun fahimci wannan to shine kama su ila Musa min qablu kamar yadda aka tambayi annabi Musa kafin wannan lokacin kun dai ji tambayoyin da suka yi wa annabi Musa ko tayyib wa man yatabaddal al-kufra bil imani duk wanda ya canja imaninsa ya karbi kafirci ya canja musulunci da kafirci ya karbi kafirci ya watsar da musulunci faqad dalla sawa'a sabil hakika ya kuskure wa hanya ta daidai ai akhta a wasata tariq hakika ya kuskure wa hanya matsakaiciya ta daidai ita ce wato siratullahi mustaqim hanya madaidaiciya wacce Allah madaukin sarki ya ainihin dora manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan ta a nan gurin idan kun lura da ayar tana inkari ne ga Yahudawa dangane da tambayoyi da suke wa manzon Allah tambayoyi na kure kun ji simfin irin tambayoyin da suke masa kuma sun yi kama da irin tambayoyin da aka yi wa Annabi Musa alaihi salatu wassalam to Allah madaukin sarki shi yasa a wata ayar yayi hani akan irin yawa yawan tambayoyi da suke yi na kure na neman su kure manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma ma yawan tambayoyi waɗanda ba su da kai ba gindi ya ayyuhal ladina amanu ko la tasalu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum ya ku waɗanda kuka yi imani la tasalu an ashiya'a ku daina yawan tambayoyi akan abubuwan da ba su faru ba sai ku zo kuna, kuna tambaya kamar irin mutum ya zo ya ce to yanzu misalin da za a ce abu kaza ya faru to to yanzu ya za a yi abun ba bai faru ba sai zo yana tambaya akan wannan ko kuma yin tambaya ta kure idan aka zo aka bayyana muku fa ga hukuncin abun zai bakanta muku in kuka kuskure kuka yi tambaya daidai lokacin ana saukar da alkur'ani to fa Allah zai saukar da hukunci kuma hukuncin ba lalle ne ya muku daidai ba riwaya ta tabbata cikin sahih bukhari manzo Allah yana cewa inna azamal muslimina jurman man sa'ala an shay'in lam yughram fa hurima min ajlihi wanda yafi kowa mujrimanci a cikin musulmi wanda yafi kowa fajirci a cikin musulmi shine wanda ya tambayi wani abu wanda wannan abun da ba a haramta shi ba ana cikin amfani da shi a leƙe-leƙensa da kwakule-kwakulensa da neman tambayoyinsa ya je ita tambaya iya tambaya aka saukar da nasi aka ce to haramun ne manzo Allah ce wannan shefu kowa bujirimanci to shi yasa ba a son yawan yin tambaya akan abin da bai faru ba ka ce ka kirkiri tambaya irin masu kirkiran tambaya abin bai yi ba fa sai a zo a tambaya akai wata rana wani mutum a cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce ya rasulullah me za ka ce idan mutum ya je gida ya tarar da wani yana kwance da iyalinsa me za ka ce akan wannan yaya zai yi da shi manzo Allah ya kau da kai yana tambayar sa manzo Allah me za ka ce ya da a ce mutum yana zuwa gida me kai ga iyalinsa kawai ya tarar da ita da wani yaya zai yi masa ya kashe shi ne ya soke shi ne ya yi masa menene annabi ya shiru insha Allah malam wannan bawan Allah yana komawa gida abun fa bai faru ba yana komawa gida sai zai tarar da wani bako a gidansa subhanallahi alazim ai sai ya dawo ya ce ya manzo Allah abin da na tambaye ka din nan ya same ni to kaga wannan ya ya dace da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina yunzalu alquran tubda lakum ina fata ana fahimta da haka a kiyaye akwai masu irin wannan kirkirar tambaya suna yin ta babu matsalar sai su kokari su kawo ta shi yasa wasu malaman zaka ji in sun zo ba da ansa sai a sai ce to sai a bari sai in abin ya faru sai a tambaya sai mu ba da ansa ina fata ana fahimta a wata riwayar manzo Allah yana faɗa cikin Bukhari na har Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wani sahabi yake cewa manzo Allah ya hana a a akila wa kala ce ne na ce musu da jayayya ko kuma gulma gutsuri tsoma ka dauki magana a can ka kai can ka dauki magana a can ka kai can kai kullum aikin ka daukar labari ne wa kasarta su'al da yawan tambayoyi na kure wannan ba a so to amma kuma a wannan lokaci kuma ana so mutum ya zamanto mai yawan tambaya don ya fahimci addini kun fahimta tambaya ta gane addini mai abu ne mai kyau wanda zai zauna baya tambaya to tabbas zai zauna cikin jahilci ko malami ne wanda baya tambayar littafi wanda baya bincike baya daɗa fadar karatunsa da leke-leke to za ka ga iliminsa a daskare yake baya hayayyafa baya karuwa haka ɗalibi kuma wanda baya tambaya mai jin kunyan tambaya ne ko mai girman kan tambaya ne ko yana ganin ba sai ya tambaya ba kawai zai gane nan gaba to shi ma za ga a daskare yake baya hayayyafa baya kwakwalwarsa ba ta caji ba ta fahimta abubuwa da yawa an tambayi abdullahi dan abbas da aka ga ya kware wajen tafsirin alkur'ani ga karancin shekaru ga ilimi ga fahimtar abubuwa duk matsala idan ka mai ta addini abdullahi dan abbas zai warware ma sai aka ce da shi bima nilta hadal ilm da me ka samu wannan ilimi mai yawa sai ce bilisanin sa'ulin wa qalbin aqulin da harshe mai yawan tambaya ashe kaga ana son yawan tambaya a addini tambayar da za ta kare ka a addininka wa qalbin aqul sannan kuma da zuciya ko kwakwalwa ko mai haddacewa kenan ana so in an gaya ma abu ka rinka rikewa kada ka zo ka tambaya yau kuma gobe ka dinga tambaya kuma kaga wannan ya nuna kwakwalwa ka kamar majina ne a ciki baka rikewa kenan idan an ba da fatawa akan matsala to ya kamata a ce jama'a an san wannan matsala an gama da ita kuma sai a da tambaya akan wani abu daban da haka dai duk wanda ya kauce wa hanya ta daidai ya canja addini ya ɗauki kafirci hakika ya kuskure wa hanya ta daidai Allah tsare mu wadda kasirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara ai wannan aya din ta sauka ne akan wato wasu jama'a cikin yahudawa inda suka zo su samu Zaifa ibn al-Yaman da Ammar ibn Yasir bayan an yakin Uhud suka ce da su yahudawa ne suka zo suka samu waɗannan mutane guda biyu Zaifa da Ammar suka ce wallahi da akan gaskiya kuke ma da da ba a lallasa ku a Uhud ba da ba muku barna ba ku musulmi da addinin ku na daidai ne da ba a lallasa ku ba kasa ana samun irin wannan masu raunin imani suna faɗa akwai wani shugaba cikin shugabannin nan da suka gabata na ƙasar nan lokacin da aka zo ana magana akan shari'a da kuma rashin ɗabbaka ta da zaluntar musulmi da ake a ƙasar nan da sauransu sai aka zo ana ta addu'a ana ta kunuti akai sai ya fito kafafen watsa labarai ke cewa yace a to addu'a inda tana ci ai kaga da mutanen iraki da da america ba ta yi daga daga da su ba tace yace yace ku je ku ta addu'a da za ku yi ga mutanen iraki nan ma kullun ana ta musu addu'a ma duk duniya ma ake musu addu'a amma bai hana america ta je ta yi daga daga da su ta kwace ba haka ya faɗa kuma wannan mutumin wai musulmi ne musulmi ne yana nan kuma a raye to kaga wannan akwai hadari kwarai da gaske kaga wannan yayi kamanceceniya da ɗabi'a ta me ta kafirai to haka su ma suka ce kuma da a daidai kuke da ba da ba da ba da ba lallasa ku ba da ba a ci nasara akan ku ba da ba a kashe ku ba in addinin ku na gaskiya ne me yasa za ku je yaki a kashe ku suka ce ku dawo addinin mu kawai dan mu addinin mu yafi naku daidai sai Ammar ibn Yasir sai yake ce da su kaifa naqdul ahdi fikum yaya matsalar walwala alƙawari yake a cikin ku ne ku a addinin ku yaya magana walwala alƙawari suka ce ta shadid ai wannan wani abu ne mai tsanani warware alƙawari a yahudanci a'a ina bai da kyau sai Ammar ibn Yasir yake cewa fa inni ahadtu ni nayi alkawari Allah akfura bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma ishtu ni nayi alkawali cewa ba zan kafirce wa annabi Muhammadu ba iya tsawon rayuwata alkawari ne wannan kuma ba zan karya ba kuma ku kun sani a yahudanci hadarin karya alkawari sai yahudawa suka ce amma hada faqad saba amma wannan mutum ya riga ya canja addini in an ce saba ma'ana mutumin da ya bar wani addini ya koma wani wannan yayi tauri a cikin addininsa dan aqida ne Hudayfa kuma yake cewa amma ana amma ka gani faqad raditu billahi rabban wa bi muhammadin nabiyyan wa bil islami dinan wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwanan duka na yadda da waɗannan na yadda da Allah ubangiji ne kuma annabi Muhammadu manzo ne annabi ne addinin musulunci shine addini na kuma alqur'ani shine shugabana kuma ka'aba ita ce alqiblata kuma mu'minai sune yan uwana ba yahudawa ba suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda wannan riwaya ta kawo suka cin malaman tafsiri suka kawo ta wa in kana wasu sun soki riwayar kamar irin Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani a a a riwaya tana nan cikin tafsirin Imam Salabi ya kawo ta bila isnad Hafiz Ibn Hajar da ya kawo ya soki riwayar saboda ka san shi malamin hadisi ne duk magana da aka kawo ta tana alaka da da hadisi sai ya faɗa ya ce ana kawowa dai malaman tafsiri suna kawowa amma hakikanin gaskiya ba ta da isnadi ingantacce to shine suka zo sai Allah suka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan shikenan sai sai Allah ya saukar da wannan aya din ma'ana sababin saukar ayar kenan a wannan riwaya din sai Allah ya saukar da wadda kasirun min ahlil kitabi da yawa yawa daga cikin ahlil kitabi wato yahudawa sun so law yaruddunakum min ba'di imanikum su juyar da ku su raba ku da addinin ku bayan wato kun yi imani da Muhammadu sallallahu alaihi wasallama hasadan min inda anfusihim ay yahsudunakum asada suna muku hasada ne suna muku kyashin ku zama musulmi mabiya Muhammadu sai suke so su raba ku da Muhammadu su dawo da ku addinin su da bayi da garanti min ba'di ma tabayyana lahumul haqq kuma bayan gaskiya ta bayyana gare su fit taurati a cikin at-taura anna qawla Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidq cewa magana annabi Muhammadu gaskiya ne a cikin at-taura sun karanta wa dinuhu haqq kuma addinin annabi Muhammad gaskiya ne sun karanta a cikin at-taura fa'fu wasfahu shikenan fa'fu ku yi afuwa ko kuma ku bari ku kauda kai wasfahu ku yafe abinda ake nufi da al'afu a larabci shine al-mahu shafe abu shine al'afu faqad afa asarahu ma'ana gurbin tafiyar ya riga ya shafe afa ya afu ai maha yamhu al-mahu shine al'afu fa'fu mana kaman ku share abu kamar yadda ba ke cewa share shi ina ba za fahimta shine alhafu mana shafewa abu da bari wasfahu shi kuma wasfahu daga asafa ne kalmar asafa a larabci ana nufin al-i'rab kawar da kai kau da kai kaman ta da maganar ka kau da kai kaga Allah yana lallashin mu'minai kenan ku ku kau da kai kuma ku manta da maganar hatta ya ci Allahu bi amrihi ku yi hakuri ku yi jinkiri hatta har sai al'amarin Ubangiji ya zo, Allah ya kawo al'amarinsa, menene amrihi din nan ai bi azabihi hatta ya ati Allah bi amrihi ai hatta ya ati Allah bi azabihi alqatlu wasabiyu za a kakkashe su an je jihadi kuma za a rirribace su su zaman tori jattun yaki wasabiyu alqatlu wasabiyu li bani quraiza haka aka ce za a kashe kuma a ribace kabilan bani quraiza wal jala'u wan nafi li bani nadir a kora a fitar da su daga gari kuma su kuma kabilar banu nazir su cikin yahudawa ne su ma duk za a kawar da su kaga wannan hatta ya ce Allah bi amri haka Abdullahi dan Abbas ya fassara aya din wasu kuma suka ce hatta ya ce Allah bi amrihi har sai Allah ya zo da umarnin ku yaƙe su ta inda Allah ke cewa a wata aya qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وأن شيني حتى يأتي الله بأمره قال الله بعد أمرني قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر كياكي ودن بسي إيماني دا الله با كما بسي إيماني دا رانا كرشبا ولا يحرمون ما حرم الله كما باسا حرمت أبن دا الله يا حرمت ولا يدينون دين الحق kuma ba sa yin addini na gaskiya min alladina utul kitab cikin waɗanda aka bawa littafi mushrikai kafirai yahudu da nasara hatta ku yi ta yakan su hatta yu'tul jizyata an yadin har sai sun bada jizya suna wato hannu da hannu wa hum sagiruna suna taskantattu ku je ku ta jihadi duk garin da ku shiga ku ta bude shi kawai ku ta bude shi idan ba ku yaƙe su ba to sun ce ayi hakuri za su ba da jizya za su ba da haraji za su rinka ba da rabano za su rinka ba da kuɗi duk ƙarshen wata ko duk shekara wannan ita ce ka'idar zaman musulmi da kafiri ko dai a yi addinin Allah bai ɗaya a bayan ƙasa ko kuma akwai jihadi in ko babu jihadi to lalle za a ba da jizya amma duka biyu a rasa to wannan ba karamar asara ba ce babu jihadi ba ba da jizya to wannan ya nuna cewa rayuwar ba rayuwar addini ake ba rayuwar jahiliya ce kamar yadda yanzu ake rayuwa babu jihadin sun hana jihadin yahudawa sun hana jihadin har ma sun rudi wasu daga cikin musulmi ma ana ambatin kalmar jihadi sai ga mutum yana tsorata ko ga mutum musulmi yana tukan jihadi kuma akwai jihadi manzo Allah ya ce akwai jihadi ila qiyamus sa'a ayoyin jihadi suke cikin alqur'ani ba mun su kai bane ko an goge su ba goge su ba amma me yasa mutane ba su son jihadi saboda tsananin son duniya da son rayuwa da kuma tsoron mutuwa an tara dukiya an tara mulki an tara wane ne an tara wane ne shi sa ba a so a rinka maganar jihadi dan gani ake idan an ce an yi maganar jihadi to duk wannan abin da ake ciki na ni'ima zai wargaje to shi yasa yahudawa suka bi duk ayoyin da suke magana akan jihadi da alwala'u wal bara musamman a ƙasar Saudiya suka bi syllabus ɗinsu gaba ɗaya suka share kuma suka kafa doka ba su yadda da duk wata ƙasa ta karantar da a makarantunta ayoyin da suke magana akan jihadi da alwala wal bara'u ba kuma yanzu din haka ne kuma an share ayoyin kuma babu su amma da da zaka duba shekarun da suka wuce syllabus na kasar Saudiya na shekarun da suka wuce ana koya wa yara bayani akan jihadi saboda addini ne akida ne da kuma ayoyin jihadi din amma duk yanzu Yahuda sun share hudu ba ba ta yi wa akan jihadi yanzu da zai yi ba saboda ba sa so ba yanda da yau kalmar Yahudawa ma yanzu ba ta iya kira akan mumbaran haramin Makka ko na Madina wai ai hudu ba akan yahudanci tsantsa al-yahudiyya wa nasraniya a wannan mimbarai guda biyu na duniya na makka da madina wallahi bai zai ba yahudawa sun hana to kuma abin yana nan yana sinkin yana sinkin yana sinkin yana ratsawa yana yana yana shiga yana shiga har kuma yana zuwa irin kasashen mu dinnan kuma abin tausayi sai a zo a yi amfani da wasu masu addini sai ga suna sukan jihadi din akwai jihadi da mutane suke kira na kuskure wannan dole ne malamai su yi jawabi akai amma asalin jihadi wanda addini ya magana akai qur'ani da sunna suka tabbatar lalle akwai kuma wajibi ne a karantar da mutane amma lokacin yin sa yayi yanzu to nan ne kuma za a yi bayani dalla dalla lokacin ai yayi ko bai ba ina fata ana fahimta to ana da bukata a ci karantar da mutane a dora mutane akan aqida su fahimci ma addinin tukunna ina fata ana fahimta amma dai lalle lalle kam nan gaba ko ba dade ko ba jima sai an yi jihadi saboda babu abin da zai gyara bakin zaluncin da ake a ƙasar nan da sauran ƙasashe in ba jadi ba ko kuna tsammani akwai abin da zai gyara sun ba jadi ba tsari na kafirci akwai abin da zai kawar da shi in ba jadi ba babu abin da zai kawar da shi in ba jadi ba ina fata ana fahimta ita ce magana guda ɗaya wanda ba yahude baya santa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yi ta rayuwa din yana ta alfutuhat yau a tura yau idan bai zai samu zuwa ba ya ce kai wani rike tuta ku je ku bude ƙasa kaza kai wani rike tuta je ka bude gari kaza bayan ya bari sai na baka haka yi ta yi bayan ya bari haka Umaru shi ma ya tayi ta budewa tafi yakin Qadisiyya aka tafi yakin wane ne haka Usman ibn Affan shi ma ya tayi Ali bin Abi Talib haka aka tayi yanzu ba ma fi kalam ma fi ma fi akwai wani malami da malami ne malami ne wallahi babban malami ma a Madina wata ran yake faɗa wa ɗalibai yake yake shi yake yake ta ba jadi shi wani jadi da kuna kuna bata lokaci kuna wai magana jadi jadi ina jadi a ina jihadi ya ce motocin ku Amerika ne suke bindigogin ku Amerika ne suke wane ne rigunan ku Amerika ne suke sabulun ku Amerika ne ruwan shan da kuke shawa ma daga Amerika yake kawo ko mina Amerika ku zo mu je mu zo mu jangolo fitina su zo su daina kawo mana ruwan sha su daina kawo mana motocin hawa yace babu shikenan kawai zance ya kare to ayoyin jihadin ba an goge su su yahudawan su sun san me qur'ani sun san addini sun san abin da addini yake karantarwa shi sa za su duk hanyoyin da za su bi su kashe wannan ma'anawiyar a cikin zukatan mutane su sa muku son duniya da tara ta kowa da hadarsa duniya tara ta kawai a manta da lahira yau mutane ana magana mutuwa ma ba su damu ba yadda ka san ana ba da labarin wato an ci wata kwallo ne kawai mutuwa ma ba ta damu mutane saboda tsabar neman duniya da neman tara ta an shagaltu da gina gidaje masu tsada da hawa motoci masu tsada da alfahari da rashin ibada da rashin kama addini a riko da shi da neman mulki ko mutum zai mutu sai ya yi mulki a kashe dan adam dan a yi mulki a ce kai ne a tafi kasashe a je a yi zina da matan banza duniya ta zamanto hannun a shararai a shagiya a yi luwaɗi a bi mata a tsare mutane a titi a buge a karɓi kuɗinsu yan area boys su fito su harbi wanda suka ga dama su tsare hanya su fashi ba wanda zai magana haka ake so duniya ta zauna wai kowa yana da freedom yana da yancin kanshi kai kuma mai addini ka tsaya a masallaci wai abin da ake so addini kullum in za ku zo abin da ku tsaya a masallaci kar ku kawo mana cikin gari abin da suke faɗa kenan mu ku ba mu da wata abin da za mu yi a rayuwa na in ba addini wallahi duk inda ka gani addini ne wallahi haka ya kamata musulmi ya zamanto duk inda kake idan mota kake tukawa kana tunanin addini idan a shago kake kana saye da sayarwa kana tunanin addini ka duba tarihi irin na sabai da ake bada labari sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza mu yanzu kawai mu zo mu mutu a banza ba mu yi wa addini komai ba kawai kwanakin ka zo su zo su kare kawai kamar farar takarda ba kai komai ba baka jin ciwon wannan ka je ka gamu da Allah tambaye ka me kai wa addini na to yana cikin abin da ake bi na farko a cire wa mutane kishin addini kishin addini sai a cire wa mutane yanzu da an dinka alama addini a wasu wuraren sai ga ana kyamar ka jiya dan nan wanda safe wanda asuba wani yaro yake gaya mu yace wani yaro ne ya samu admission wai a jami'a sai sai wasu yan wasu department admission din da ya samu a bangaren Islamic studies yake ko Arabic ko Islamic studies sai suka zo suka ce da shi suna ko medicine ne ko suna wane ne a ko ko suna engineering ne ko suna wacece ko mascom ko wacece ne duk dai abin da ake suka ce da shi baka da amfani da kai da mai zuwa masallaci duk dai wallahi tallahi malam da kai da me za ka yi in ka je ka gaya gama ma sai dai ka kare a masallaci haka suka gaya wa yaron sai abin ya dame shi ah wa in ya gama digirin nasa ya gama karatu a masallaci zai kare mana hada-hadan da ake ta duniya da tara ta da waye babu shi saboda shi ya karanta islamic studies ka duba irin aƙidar da ake sawa yaran mutu ina ma laifin a ce wani ya je engineer wani ya je ya mascom wani ya je medicine wani ya je wane ne accountancy wani ya je wane ne wani ya je wani ya islamic studies wani ya arabic duk muna da bukata ba wanda ba mu da bukata amma wai a ce wai ba ka da amfani wai da kai da mai zuwa masallaci daya wato kaga ashe mai zuwa masallaci bai da amfani wato idan ka gama robewa ba ka da amfani a cikin al'umma to shine zaka rinka zuwa masallaci ban sani ba ko kuna fahimtar yaran nawa kuna ganewa ko ba ku ganewa ma'ana ba ka da amfani sai zuwa masallaci me zuwa masallaci shine ba shi da amfani ta yanzu irin wannan al'umma irin wannan al'umma irin wannan al'umma subhanallah a ina za a je da ita ashe muna da aiki ja malaman makaranta akwai buƙatar ku cusawa ɗalibanku aƙida ta addini wallahi idan ni lecturer ne ina koyar da mathematics wallahi dole sai na yi maka addini a cikin mathematics ina dole ne ka san cewa kai musulmi ne da wacce yaya za ka yi ta hanyar mathematics ɗinka ka taimaki addini kuma in nuna maka cewa wannan fa ba shine asalin ba wannan ana yi ne don duniya amma mai tabbas ɗin lahira ne to yahudawa suna bin hanyoyi da dama da suke mana illa addinin mu amma wallahi ban farga ba ba mu farga ba duk wani abu mazahirin addini kokari suke su kashe shi kokari suke su kashe shi yanzu wata makaranta ne nan aka kamun ita ma kararta wata private school ne shi kuma disfilin mafsa ne aka sashi a makarantar duk yaron da ya zo da safe in dai bai zanzaro ba to sai an masa shegen duka an kore shi kawai kuma daman maganar hijabi daman babu shi dole ka zo a ɗame a zanzare shi wannan zanzaron kam ni shi daga ina yake ne me manufar shi saboda su ƙara takawa da tsoron Allah wata makarantar kuma tsayawa malamar take duk yarinyar da ta zo da ɗan kwali sai an kwace haka za ta shiga kuma a Kano ba wai wajen Kano ba ana nan mutane suna zaune su ci kaji su sha 5 alive ko 10 alive ko 15 alive ko wace ce wallahi alam idan an yi magana sai su ce kaga masu kishin addini suna kawo rigima ko haka ake faɗa da an ji an yi magana sai ana nema a kawo mutane rudani a zauna shiru kaga ana saba wa addini Allah ya sauke wadda kafirun min ahli kitabi law yardunakum min ba'di imanikum sun so su juyar da ku daga addinin ku bayan kun yi imani da Allah da manzon Allah min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu wa ta ya'ti Allahu bi amri ku yi haƙuri ku yi rangwame hatta sai al'amarin ubangiji ya zo mun gaya muku menene al'amarin inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle fa Allah mai cikakken iko ne akan dukkan komai sai yace mai kuma وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله na'am إن الله بما تعملون بصير yanzu Allah da yana magana akan mu'minai wa aqimus salata wa atuz zaka ku tsayar da sallah kuma ku bayar da zakka wa ma tuqaddimu li anfusikum duk abin da kuka gabatar na alkhairi ga kawukan ku tajiduhu inda Allah za ku same shi a gurin Allah tabaraka wa ta'ala wato wannan wannan wannan ana nufin duk abin da mutum yayi na alkhairi insha Allah zai ganshi a gurin ubangiji wato ba tare da an tauye masa ba hatta lukma hatta loma daya taj'aluha fi fimra'atik da ka sa ta a bakin matarka inna Allah bima ta'maluna basir lalle Allah mai gani ne dangane da duk abin da kuke aikatawa babu abin da yake koya ga Allah wannan aya din tana umarni ne da tsayar da sallah abin da ake nufi da tsayar da sallah yin ta akan lokacinta kuma irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cewa sallah kad qamat ta tsaya kuma baka cika umarnin wa aqimus salata ba in baka yi waɗannan abubuwa guda biyu ba na farko ka yi ta akan lokaci dan kuwa yin sallah kan lokacin ta sharadi ne na biyu kuma ka yi irin ta manzon Allah dan manzon Allah ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina yin sallah saboda shi ya zo da sallah kuma shi ya koya mana sallah da haka dole in za mu yi sallah sai mun irin ta annabi ba za mu zo mu yi sallah irin yadda muka ga iyaye da kakanni suna yi ko yadda muka ga al'ada mu ana yi ba za ga kawai mutum ya tashi bai je makaranta ya koyi sallah ba yana ganin yadda ake in an dungura ya dungura in an dago ya dago in an tashi ya tashi akwai wanda zaka zaunar da shi ka ce ya gaya maka farkon sallah har karshe me ake karantawa wallahi akwai abubuwa da yawa da ba zai iya faɗa ba kawai shiru yake yi yanzu wani bai san cewa in an kabbara sallah ana yin wata addu'a kafin a karatun fatiha ba bai san wannan ba du'a ul istiftahin ba kawai abin da ya sani shi ne da an ce Allahu akbar in ji shi da faɗa to kawai sai dai a ce alhamdulillah ne to ana yin wata addu'a ta bude sallah bai sani ba ina jin ko gidanka ma kafin ka shiga ai sai ka bude shi ba akwai kofa ba to ita ma sallah akwai kofar ta sai an bude ta akwai du'aul istifta a ina ake samu a makaranta sannan kuma idan an yi ruku'i addu'a ya si abin da ya sani kawai subhana rabbiyal azim ya sani subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim amma bai san cewa akwai subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh ba da sauran addu'o'i bai san da wannan ba saboda bai je makaranta ba wannan ma ya ji ne tun suna yara ana faɗa subhana rabbiyal azim ya san sujjada kuma subhana rabbiyal a'la haka ake faɗa amma bai san akwai wata addu'a da ake manzo Allah ya ce idan kun yi sujjada ku nace da addu'a gurin sujjada gurin karban addu'a ne bawa kada kai wasa da sujjada kai shi yasa bayan Allah a sallar su suna kwaɗayi su ga sun yi sujjada saboda malam idan kai sujjada lokaci ne zaka yi ta jefa abubuwan da kake da bukata Allah ka bani kaza Allah ka raba ni kaza Allah ayi min kaza Allah ka raba ni kaza da Hausa ne da Turanci ne da Yarbanci ne da Inyamuranci ne da menene duk abin da Allah kore ma shi yasa bayan Allah na gari zaka sujjada suna da tsawo kuma ba sa gajiya da sujjada to bai sani ba shi abin da ya sani kawai subhana rabbiyal ala ake kwaya uku shi yasa idan liman ya dade sai ya ta tsuka a ciki an dade ba daga ba da haka ana yin addu'a manzo Allah ce idan kun yi sujada ku nace da addu'a fa kamilun an yustajaba lakum ai shine hariyun shi yafi dacewa a amsa addu'ar ku fa amma ruku' fa azimu fihi rabb amma in kun yi ruku'i ku girmama ubangiji subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subuhun quddus rabbul malaikati war ruh ku yi ta girmama Allah dukkan kalmomi na girmama ubangiji shi ake sujada kuma a ta roƙon Allah Allah ba mu kaza Allah ba mu da kaza ba wani ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya manzon Allah ina so ka bani kai min addu'a ni ma in zama dan aljanna ba sai annabi ya ce fa inni ala nafsika bi kasrati sujud ka taimaka min kai ma da kanka din ka taimaka min da yawaita yin sujjada ma'ana ka yawaita yin sallah kana mai sujjada kana addu'a ku yi sallah irin ta manzon Allah a yi ta kuma akan lokaci kada a yi sallah irin ta gargajiya wani wurin za ga sallar ba ta ciwa ko kai dan adam ne aka baka ka bada sakamako akai ba za ka bada lada ba ballantana Allah mai taka tsantsan tabaraka wa ta'ala ko kai dan adam ne baka bada maki akan ta ba shi yasa na sha faɗa a karatutuka na ina maimaitawa ni dai ina ganin duk wanda yake da tsari baya zuwa ya je ko ina kawai kabbar sallah ka san wasu suke yana tafiya a babar da ya ga lokacin sallah ya burr ya ga an kabar sallah sai tsaya ya lura wo sai je kabar Allahu akbar ka je ka bi wani limamin da watakila ma mushriki ne watakila dan bid'a ne watakila bai iya sallah ba watakila kaza watakila kaza ka zo yayi maka sallar da kai kanka idan an idan zaka ji wannan sallar ba ta yi maka ba da haka in zaka tsaya ka yi sallah ka natsu ka tabbatar limamin da kake bin sallah ya iya sallah ni bai gagara ba wallahi daga nan daga nan in tafi dan agundi in je ne sallah a zahar in dawo in na san cewa a dan agundi akwai limami da ya iya sallah amma me amfanin ga gidanka ga masallaci amma limamin bai iya sallah ba kuma mutanen unguwa sun ki su canja shi kuma an kiyaye masa nasiha saboda mu al'ada mu ba a yi nasiha sai dai mutum kawai ya zo ta abin da ya ga dama wai ai shi aka nada shi ne liman kawai kaga bai zai yi ba da haka kada ka yadda kana jefa sallar ka cikin hadari ba ruwan Allah kuma ya ce wai wai kaje ka bi wani limami wai ai to shikenan laifin liman ne a kai ya kai kaje ka bi limamin da bai iya sallah ba wani bai iya karatun fatiha ba annabi ya ce duk wanda bai iya karatun fatiha ba ya sallah Allah bai karbi sallarsa ba la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an babu sallah ga wanda bai iya karatun fatiha ba amma wasu fatihar ba su iya ta ba amma kuma kawai mutum sai ya dinke ya rufe ido kawai ya bi saboda ita sallah ne kuma in gyaran mota ne zaka kai sai ka samu kwararren makanike in ɗinki ne sai ka samu rantsatsen tela idan gini ne sai ka samu babban injiniya birkilaya ƙwararre amma sallah sai ka je ka mika ta a kowane liman wa atu zakka in kun samu kuɗi ku bada zakka nan dai ba masu kuɗi da yawa barin taƙaita ban da na fadar jawabi wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah inna Allah bima ta'maluna basir sai Allah ya ce me kuma وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى na'am تلك أمانيهم na'am قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين wa qalu suka ce susuwa lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara yahudin sun faɗa nasaran ma sun faɗa ai ba ma mai shiga aljanna wai yanzu ku musulmi aljanna da kuke tutiya da ita kuke ganin ta ku ce lan ba wanda zai shiga aljanna har abada illa man kana hudan sai wanda ya kasance ba yahude ne aw nasara ko dan kirista shikenan musulmi ba yaje neman da zai shiga kalmar hud ai ana nufin man kana hudan ai yahudiyan kenan ina fata ana fahimta yawa daga wanda yake kan addinin yahudanci kenan alhudu kaman ka ce jam'i ne na ha'id alhud jam'i ne na ha'id ma'ana waɗanda suke yahudawa kaman ka ce a'id ne kuma ka ce ud a'id ud da kuma ha'il da hul au nasara ko kuma dan kirista waɗannan su ne kawai waɗanda za su shiga aljanna nasara suka ce lan yadkhul aljannata illa man kana nasraniyan wala dina illa dina nas- illa dina nasraniya ba wanda zai shi- Malaman suka ce wannan aya ta sauka ne akan wato nasara najran najran wani gari ne sun zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kirista da yawa a garin suka haɗu suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suna zuwa sai suka haɗu da yahudawa ma sun zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai aka fara musu ba yahudawa su ce babu addini sai yahudanci nasara ce a ƙarya kuke yi ba wani addini sai kiristanci annabi yana zaune yana kallon su yahudawa suka ce to ba ma mai shiga aljanna duma gaba ɗaya sai ba yahudi su ma yan nasara na jiran suka ce ba mai shiga aljanna sai ba nasari Allah ce tilka amaniyuhum tilka wannan tilka din ana nufin wancaninka wancan surutan da suka yi ta yi amaniyuhum shine gurace gurace ko burace burace ko shahawatuhumul batila shahawowin su ne na barna mara amfani wanda suke ta buri ba wai Allah ne ya ce haka din ba kul ga ya musu ya Muhammad hatu burhanakum ku zo da ainihin hujjojinku kalmar hatu a larabci asalinta atu ne an gane ko atu ne sai aka ce hatu kamar ka ce i'iti kuma ka iya cewa hati ina fata na fahimta yawwa amma ka ce khuz ana nufin khuz karbi ko sannan kuma zaka iya cewa dunak ana nufin shi ma dai karbi din to akan samu kalmomi masu kamanceceniya da juna burhan kuma ana nufin wato hujja kenan ku kawo hujjojinku akan wannan abin da kuka raya dukan ku in kuntum sadiqin in har abin da kuka faɗa gaskiya ne sai Allah ce me بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره na'am فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون bala ai al'amru laisa kadhalik al'amarin ba kamar yadda suka faɗa ba ne ba laisa al'amru kama qalu bal al-hukmu lil islam bari dai hukunci dai na musulunci ne wa inna ma yadkhulu al-jannata man aslama liwajhi Allah ai wanda yake shiga aljanna shine wanda ya miƙa wuyarsa ga Allah kawai bala kalmar bala din nan wato kamar an kore wannan a magana da suka faɗa din na da suka ce a Allah ce a'a al'amarin ba haka bane man aslama wajhahu lillah duk wanda ya mika wuya ko ya mika fuskarsa ga Allah tabaraka wa ta'ala ai akhlasa dinahu lillah yayi addinin sa saboda Allah ko kuma yayi ibadarsa saboda Allah ko kuma yayi tawalu'i ya kankan da kai saboda Allah dan dama asalin al-islamu shine al-istislamu mika wuya wal khudu' da ainihin wato jawuwa da kankan da kai man aslama wajhahu lillahi wanda ainihin wato ya mika fuskarsa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa muhsinun yana kyautatawa cikin aikinsa wasu malaman suka ce wa huwa muhsinun ai wa huwa mu'minun yana mai imani da Allah falahu ajruhu inda rabbi to yana da ladansa a gurin ubangijinsa wala khawfun alaihim babu tsoro a tattare da irin waɗannan mutanen a nan duniya wala hum yahzanun babu bakin ciki a tattare da su kuma ranar tashin alkiyama kaga anan gurin Allah madaukin sarki ya mayar da martani kenan ga su yahudu da kuma nasara da suka nuna cewa addinin su shine addini amma addinin musulunci ba shine addinin wanda yake na daidai ba to sai aya ta karshe sai Allah ya ce me وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى na'am وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب sam كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم hmm.
فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء يهوداوا sun ce ai nasara ba akan komai suke ba ma'ana yan kirista ba akan komai suke ba addinin su ba addinin komai bane don Allah ka duba wannan magana malam yahudawa ne suka ce addinin kiristanci addinin shirme ne ba komai bane ba وقالت النصارى su ma kiristan sai suka ce laisatul yahudu ala shay kuma yahudawa addinin ku ba kaman komai bane ba wahum yatluna alkitab Allah ya ce alhalin kuma suna karanta littattafan su ai kilal fariqaini yaqra'una alkitab dukkan bangarorin guda biyu da yahudu da nasara suna karanta littattafan da Allah ya saukar musu a cikin littattafan su babu magana akan wannan sabanin ba a yadda ku yi sabani da junan ku ba Allah bai umarce su yi wannan sabanin ba a cikin littafin su kaga wannan ya nuna ashe su kansu ma ba sa bin littafin nasu wa hum yatluna alkitab sai Allah ya ce amma babu komai kai hakuri kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim kamar haka dai waɗanda ba su da ilimi la ya'lamuna alhaqqa waɗanda ba su san gaskiya ba jahilai ana nufin wato ya- iyayensu kenan ai aba'ahum alladhina madaw iyayensu waɗanda suka shuɗe su ma sun faɗi mithla qawlihim irin wato maganganun da suka faɗa na jahilci ta sha ba qulubuhum Allah ce lalle kam wato zukatansu sun yi kamanceceniya da juna ai fallahu ya kuma bainahum ko yawmal qiyama lalle Allah madaukin sarki zai yi hukunci tsakanin su ranar tashin alkiyama zai yi hukunci tsakanin wadawa da yahudu da nasara zai yi hukunci tsakanin kafirai da musulmi zai yi hukunci tsakanin mai ƙarya da mai gaskiya fi ma kanu sihi yaktalifun a cikin abin da suka kasance suna sabani min addini na addini kaga anan gurin yahudi sun zo sun yi alwashi nasara ma sun zo sun yi alwashi sun faɗi abin da suka faɗa to shine Allah madaukin sarki yake ainihin wato rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ga abin da suka faɗa iyayensu ma sun faɗa haka su ma mushrikan makka sun gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suka ce wa annabi ai kai addinin ka ma ba komai bane ba addinin ka ba akan kawai yake ba kawai ka zo ne kana zagin allolin mu kana bata su kana nuna cewa kai mai addini ne kuma ga kana karancin shekaru yaro karami irin ka ka zo ka ce ka zo da wani addini wai ka Allah madaukin sarki ne ya aiko ka ya turo ka kaga dai wannan rarra shine dangane da wato manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama a dunkule ya ku yan uwana idan kuka lura da waɗannan ayoyin da muka karanta a ƙarshe ƙarshe din nan yau suna nuna cewa fa ashe babu zaman lafiya tsakanin Yahudawa da Kirista haka ne to kaga duk mutum musulmi wayayye fa ba wanda ke rudadde ba wayayye mai wayewar kai bai kamata ya rudu da haɗin kan da yahudu da nasara suka yi yanzu a duniya wai cewa dan za su kare musulunci ba ai asalin su daman kansu arabe yake ko ba ka bane da haka kuma wallahi tunda qur'ani ya faɗi cewa kansu arabe ne kuma tabbas araban suke su kansu kiristocin ku duba coci coci su nawa ne akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza amma idan aka tashi cin mutuncin addini sai a haɗa kai kaskasa gane waye ba yahude waye ba nasare ma'ana maƙiyanmu in sun tashi cutanmu suna iya haɗa kansu don me don su cuce mu ashe kururuwar da yahudawa suke yi kururuwar da kirista suke yi a duniya yanzu cewa sun haɗa kai su ɗaya suke wannan magana ce ta banza dan alkur'ani ya nuna mana cewa arabu suke kuma asiri yana nan zai tonu nan gaba kaɗan insha Allah tabaraka wa ta'ala gaskiya za ta fito ta yi ranar ta kuma komai zai bayyana insha Allah kuma gaskiya za ta zamanto ita ce mafi rinjaye dan haka Allah tabaraka wa ta'ala yayi alkawari Allah ubangiji ya sa mu cika da imani abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah madaukin sarki ya yafe mana ala rasulillahi wa ba'd wannan bawan Allah mai tambaya yake cewa malam idan mutum ya kasance ya rasa hannunsa guda ɗaya na ɓangaren dama to malam ya zai yi wajen zaman tahiya bai da hannun dama kuma ana yin tayya ana amfani da wannan yatsa ko ya zai sai amfani da na hagu larura ce da shi az-zaruratu tubihu al-mahzurat wannan bawan Allah yake cewa Allah shiga mata malam naji wani malami yana cewa wai ya halatta a yi rufa ido ko a yi tsafi a tambayi aljani wani abu kamar idan wani abu ya bata ana ta nema an rasa to in dai ya kai sai an yi tsafi a tambayi aljani to ya halatta a yi saboda Allah ya ce fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun wannan ba malami bane dan dagaji ne kawai ko kuma shi ma boka ne matsafi ne da haka dan uwana wannan ba haka bane kuskure ne ai tsafi ai kafirci ne bokanci ma kafirci ne boka kafiri ne to ya za ka zama kafiri dan tambayan wani abu haramun ne wannan bayi da kyau da haka a kiyaye wannan maganganu suna faɗin irin wannan yayin da suka tara mutanen da ba su yi zurfi wajen karatu kuma shi yasa ake cewa ɗalibi ya rinka zuwa makaranta yana karatu in ka waye ba wani malamin da zai zo maka hayaniya kaga irin wannan malamin da ya faɗi wannan bai kamata a tashi a karatun ba sai da shi ba kamata ya wani ya haɗe a radu kawai ya tashi ya ce akaram kala wallahi sai ka mana bayani a ina ka samu wannan fatawar duk ayoyin da suke magana akan hadarin tsafi ha da magana da manzon Allah ya maganganu masu yawa da suke magana akan hadarin tsafi ka zo ka ce ya halatta mutum ya je tsafi ko ya rufa ido kuma kawo aya shi yasa ake son in za a yi tafsiri a rinka tafsiri irin na salaf ya zauna fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun ai an fassara ta to su waye hala zikir din aljanu su ne hala zikir kaga wannan kuskure ne wallahi da ka yi nesa da wannan malamin ina baka shawara ka daina zama a gurinsa sai sa malamai suka tsoratar da sauraron dan bid'a bai kamata ka rinka zama gindin dan bid'a kana sauraron karatunsa ba zai halakar da kai suna halatta sauraron karatun dan bid'a ne in mutum ya nuna da sunna yayi karfin da malamin duk tawilinsa ba zai iya juyar da shi da kan gaskiya ba amma kai a matsayinka na karamin ɗalibi kana nema a gaya maka gaskiya in dai kana zuwa kana sauraron dan bid'a ai wata ran zuwa zai je ya dora ka akan halaka ya ɗauko abu tun da shi ɗan bida baya tsoron Allah zai iya mara rantsuwa ma akan ƙarya yanzu bautar kabarin nan da kake gani duk sai a tija ma aya ana goyon bayan shi za su iya kawo hadisai na ƙarya duk bidiyoyin nan da waye waye da ake duk sai ga an kawo maka hujjoji na ƙarya akai in baka da zurfin karatu sai ka ce ka gani a ce su ma suna kan daidai yasa mutum kawai in ya tsaya sunna sunna fa yawa ba wani magana raba kafa yanzu musamman yanzu ana maulidi nan kawai sai ga mutum Allah suna yana bin wai maulidi wai da Allah bari mu je tauran maulidi za mu je wa'azi yi wani wa'azi zaka je a gurin maulidi gurin bid'a me za a faɗa wani wa'azi za a gurin maulidi an saba wa annabin taron fa gaba ɗaya na saban annabi ne kuma a gaya maka me a ciki to malamai suna cewa irin wannan mutum ya ji ne don ya kafa su da hujja kawai ka iya ji don ka kafa mutum hujja ka ji abin da ya faɗa amma sauraro wai na neman cewa kana nema ka gane addinin ka a'a sai dai in ka rasa malami na sunna kamar sallah ne ai ga masallaci ahlus sunna ga na bid'a wai sai mutum ya ce wai duk ɗaya ne a'a ba duk ɗaya bane duk biyu ne dai kwarai da gaske in dai akwai na sunna to kuje kai na sunna in kuma ba na sunna to in bid'a ta sa mai dan sauki sauki ne ka iya bin sa in ko bid'a ta kai shi ga kafirci to ga wanda kai sallaka a gida kai daya wannan bawan Allah wannan baiwa Allah mace ce ta rubuta tambayar take cewa Allah shiga fata malam ni mijina ya rasu tun da azumi na da kwana goma sha uku kuma amma na je na tambayi wani malami ya ce wai sai na rama masa sauran azumin kaji ko kaji yanzu ba muka gama a wannan to shi yasa na gaya muku ba kowane malami ake tambaya ba wani ahlari ba ya gaya mana irin malamin da ake tambaya ba ba ya faɗa ba suwa yake a tambaya bil muttabi'ina li sunnati nabi sallallahu alaihi wasallama malami ma cewa mai alari ma cewa ya abu malaman ahlus sunna in zaka tambaya ka tambayi ahlus sunna kai ka tambayi dan bid'a alari ba kushi aka so kurmi ba a ce a saya mana abu daya gani shi ma cewa ya ka tambayi sunna da haka ke ma ki rinka tambaya malaman sunna to ayya Allah zai dora masa ibadar da baya nan ya mutu sha uku ga Ramadan ko ina fata ana fahimta kuma wai sauran azumin sai an rama to ai baya nan gwanda gwanda ma da a ce kamar azumin da ya kama shi cikin sha uku ɗin bai yi su ba ko ya yi wasu bai yi wasu ba me hukunci to wannan shine a iya cewa a iya rama masa ko a ciyar shine abin da malamai suka yi magana akan wannan saboda bai da lafiya ne kaga akwai nauyi akan shi ina fata ana fahimta amma magana sauran azumin da ya saura masa ba ki rama masa Allah bai dora miki ba shi ma kuma Allah bai dora masa ba amma in na farkon wata ne bai yi ba har ya kai sha uku ga wata to wannan kuma sai a haɗu ƴaƴansa a haɗu sai a rama mashi ina fata ana fahimta da ke da ƴaƴansa sai haɗu sai ku rama musu bina'an ala hadisin da manzo Allah yake cewa man mata wa alaihi siyam sama an waliyuhu shi ma din an yi sabani wasu suka ce ana nufin saumu nazar ne azumin bakance wasu kuma suka ce a'a azumi da ake bin mutum bashi wallahu alam wannan ma take cewa Allah shiga mata malam malam ni mijina yana yana da karatu kuma yana zuwa karatunka amma daga nayi masa wani dan laifi ko kuskure to malam sai ka shirya watakila da kai ake yawwa sai ce sai ta ce to amma ni da nayi masa kuskure ko na abu bai kai ya kawo ba sai ya ta hantara ta yana faɗa mun kalmomi marasa daɗi yana yana ce mun mahaukaciya yana ce mun sokuwa gaskiya kai hakuri bai kamata kai haka ba na san cewa mata suna da wahalan sha'ani kuma a a wato a suna da matsaloli irin nasu na gida ke na farko ne miki nasiha ki to ki daina abin da yake hantar ta ki din ba kina yin abin da yake ce miki mahaukaciya so kuwa ba to ki kokari ke ku ke alkawari ki ce kin daina mu gani zai saki ce miki so kuwar ko mahaukaciya in ya saki gaya miki ki rubuto ki aiko sai mu bashi wata mai zafi na ɗaya kenan na biyu kai kuma bawan Allah manzo Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku rike matan ku da adalci kuma ku ku ku ku lura da su ku rike su hannu biyu karshen rayuwar abin da manzon Allah ya ta maimaitawa kenan yace as-sala as-sala wa ma malakat aymanukum ku lura da sallah ku lura da sallah kuma ku lura da matanku ku rike matanku da adalci ku yi hakuri da matanku malam babu wata mace da mijinta ba ta bata mijinta babu ita duk wanda ka ganshi anan yana hakuri da matarsa haka Allah ya kaddara yau hakorinka da harshenka ma fa hakuri kake da shi wata ran haka kawai zaka ji daya ya ciji daya to ballantana mace da kaje ka dauko ta kila ba dangin iya ba na baba ta ganka tace tana son ka ta hakura take maka hidima take maka walalu ka bude baki kana ce da ita mahaukaciya ko ka ce sokuwa ko ka ce doluwa ko ka ce kaza na san zuciya ne ya ja ka amma don Allah kai hakuri kuma wasu yakan kai ga hadda duka ma sai ya kai ga duka shi kullun duka yake da an yi mai laifi sai duka manzo Allah ce lalle waɗanda suke duka matan su laysa ulaika bi khiyarikum waɗannan ba sa cikin zababbu a cikin mu masu dukan matan mu ba sa cikin zababbu da haka ku kiyaye ku taimaka wa matanku kuma waɗannan matan da kuke gani ni'ima ce Allah ya muku yanzu malam kana zaune anan kana ana karatu kana sauraro wata kila matarka tana can gida tana kicin ta dafa wannan ta sauke galiban ita mace abin da take so ta yi abin da za ta burge mijinta inda za ta yi ma abinci ka fita da shi waje abokananka su kasa cin abincin ka zawo da shi ranar ba ta iya bacci ba babu abin da mace take ki irin a kawo abinci a kasa ci so take a ce ta burge haka Allah ya halice su so suke su faranta ma ta yi kwalliya dan kai ta yi ado dan kai ta yi kaza dan kai dan ta maka laifi wani abu ka rinka hakuri kai ma fa hakuri ake da kai kuma kai din ma tana yin hakuri da kai ba wani wanda ba hakuri da shi tsakanin ma'aurata guda biyu da haka don Allah ka kiyaye manzo Allah ya hana dukan mata ya hana zagin mata ya faɗa wala tukabbih kada ka bar rinka faɗin munanan maganganu kenan yin wannan sabawa annabi ne da haka nasiha ta shafe ku biyu ke da kika rubuto ke ma ki daina abin da za a bata miki da kai kuma ka ji tsoron Allah ka rinka hakuri ka rinka nasiha ka rinka yin gargadi a sai take cewa ina fatan malam za ka ja hankalin maza dan gaskiya suna cikin irin waɗannan halaye a a a a da ba su dace ba a ja hankalinsu to na ja hankalinsu Allah ya fi mana wannan yake cewa malam da Allah a rinka yi mana rikodin ɗin kaset ɗin nan mana don mu rinka zuwa muna sa ai ana yin rikodin akwai ana rikodin na ma akwai mai kaset ko ana rikodin na wannan na na plate to za a hada shi insha Allah akwai dan uwa malam Muhammad ya dauki alƙawari Allah saka masa alkhairi za a fitar da shi insha Allah mana wanda aka yi da mun fitar da na da aya ta 1 zuwa 100 da zuwa ta 31 ko yanzu kuma mun shiga 100 da wani abu in Allah ya so da za a fito da shi nan kusa za a fito da plate din in Allah ya so da wannan ba Allah ke cewa da Allah malam kamun bayani mana akan hadisin nan da yake cewa hujibatin naru bi shahawati wa hujibatil jannatu bil makari hadisin bukhari da muslim abinda ake nufi Allah ya ce an lullube wuta bishahawat ma'ana ita wuta galiban abin da yake kai mutum sha'awa duk abin da za ga mutum yana sha'awa yana sha'awa yana sha'awa kuma akwai saban Allah a ciki sai ga ana sha'awarsa kuma to shine yake bayan wuta ga baki daya wannan abin ne zai ta janka yana janka kana zuwa sai ka shige ta wa hujibatil jannatu bil makarih aljanna kuma an ki an lullube ta da abubuwan ki za ga wani lokacin aikin da za a shiga aljanna rai baya so a ce ka tashi tsakar dare kana tsakiyar bacci ka yanke baccin ka tashi kai alwala kai aswaki ka fuskanci ubangiji kana sallah bacci yana damun ka kaga wannan almakare lokacin tsananin sanyi ka fito da asuba ka fito kai sallah sanyi yana damun ka wanda ya kamata a ce kana cikin bargonka kaga wannan almakare a ce kai azumi litinin ko alhamis ha kana ganin mutane suna cin abinci da rana amma kai ka hakura ka hakura baka yin cin abinci ranar litinin ko ranar alhamis da rana kai hakuri kana wannan kaga wannan wasu abubuwa ne makare abubuwan sha'awa kuma yanzu kaga jin zina masu zina ai suna sha'awata mace ce za ganta a titi kana sha'awata kamar ka je kai kaza amma kuma wannan wani abu ne na sha'awa amma kuma zai kai ka ga wuta waɗanda suke zalunci suke zuwa suke satan kuɗin mutane ko a ofishin gwamnati ko a makamancin wannan ga kuɗi sun zo suna gittawa ta gabansa yana da daman da zai sa biro ya tsaye da su biro kawai zai sa zai da biro zai iya tsaye da naira biliyan dubu ɗari da biro kawai da ya kafe shi kenan kaga abin sha'awa ne ya fito da waɗannan kuɗin ya sa su a akawun ɗinsa ko ya sa a bankinsa kawai ya zo ya gina gida mai tsada ya rinka hawa mota mai tsada ya auri yadda ya ga dama ya'yansa su je makarantar su ga dama ka gan su bulbul ya'yansa kamar tumatir amma suna cin haram ne kaga wannan bi shahawat ne to to amma abu ne da aka rufe wuta da shi Allah ka tsare duk wanda ya biya irin waɗannan abubuwan to gaskiya zai zai shiga damuwa Allah kiyaye wannan ba Allah ya ce da Allah malam ni ina so ne ka taimaka min ka bani shawara kuma ka ce da addu'a yace ni na kasance ni dai matashi ne a ba ni da aure to kun san dai lamirin yadda yake ko yana nufin shi matashi ne ba da aure yace to amma malam Allah madaukin sarki ya sa mun sha'awa mai tsanani har ta kai ga idan na hada ido da mace na kan ji sha'awa sosai sai na yi mamazi a jikina kuma ni gaskiya ban da halin da zan yi aure kuma wannan abin yana damuna malam ina so ka taimaka min da addu'a kuma da shawara kuma na so mai yin azumin litinin da alhamis to amma kullum sai abin ya gagara dai duka azumin da baya rage min sha'awar ka ji halin da yake ciki muna fatan to Allah aurar da kai Allah baka yadda zai ina baka shawara dai ka ci gaba da yin azumin ka ci gaba da yin azumin sannan kuma inda yanda za ka yi kaga idan aure a garin nan ya gagara ka tafi ƙauye suna nan da sauki gaskiya nake ga to idan yaran garin nan ana ganin suna da tsada ma mutum ya je ƙauye ba ya je nemo Allah kuwa yanzu nan malam idan ka tafi ƙauye ko zuwa za ka yi kaje ko kwata za ka je ka yashi a garin nan insha Allah ta'ala ko aikin karfi za ka je ka yi ko ka je ka bi birkiloli masu gini ka je ka dan samu yar atambarka akwai atamba ta 400 fa yanzu akwai ta 500 ka je ka hada kwaya uku ko kwaya biyu ma ka haƙura ka daure kai ta azumin kai wata biyu wata uku kana tara sadaki ka fita wajen gari ka gani ka ce daga Kano kake kawai abin da ka je ka same ta a ƙauye a daji sai ka ce da ita birni fa zan kai ki wallahi malam amanna za su yi yadda za su yi kai akwai inda ma za ka je ci kawai kawai cewa sadaki za a bayar kawai abin a ce mata ya sara kama mata a gida ka je ka ɗauko matarka da yar birni da yar ƙauye da yar cikin kokuwar kai ko a gindin gidan sarki take da wacce take karshen duniya gaba ɗaya duk sunan su mata ina fata ana fahimta amma mutum ya tsaya wai sai ya aure yar birni malam waɗannan yara yanzu na birni malam sun riga sun yi kwari sun saba ganin motoci masu tsada yarinya tana wuce tana ganin gida mai kyalkyali ana sa mai tile kuma ta ga cewa ita ma tana da dan dama dama ai sai ta ci buri ka tafi ƙauye ka gyara rigar ka kai mata guga kamar ta sitaci wallahi ka ta kana bata lokacin ka gida ko idan ya gagara ka fita karshen gari ka je can wajen gari ka je ka nemi wani guri ka je ka je ka je ka je ka zauna kai ta yi insha Allah kana kiyamul layli kana abin Allah zai baka rufin asiri yanda zaka yi gaskiya in ko ba za ka yi haka ba to ina baka shawara gaskiya ka rage yawo sannan kuma ka lazimci azumi da karatu da zuwa masallaci ka kuma rike sana'ar ka hannu biyu ina maka albishir ma insha Allah waɗannan mutanen gaba ɗaya sun ji damuwarka kuma na tabbatar insha Allah za su yi maka addu'a kuma yanzu ina muna ma addu'a Allah shi aurar da kai kuma in Allah ya so da sai ka zo ka mana albishir cewa kai aure Allah ka duba mu kuma ka karɓi addu'o'in mu malam idan mutum ya daga hannunsa zai ce Allahu akbar wai babban in yatsunsa kan a kunne zai sa ne ko a ina ne to Allahu akbar ta kabbara harama kala biyu ne ko dai ka ce Allahu akbar sai tin yan kunnen ka wannan fatin kunnen nan guri mai laushin nan setin su anan ake ajiye yatsun ba babban yatsa ba yatsa hannunka setin kunne Allahu akbar ɗaya kenan ko kuma ka ce Allahu akbar setin kafadunka kala biyu ne ko kai setin kunne ko setin kafada sannan shi ma kuma kana da dama kai kala uku ne ka iya cewa Allahu akbar kana ɗagawa hannun kana yin kabbara a tare ɗaya ko ko kuma ka gama ɗaga hannun haka sai ka sauke sai ka ce Allahu Akbar ko kuma sai ka ce Allahu Akbar sai kuma me ka daga hannu to wannan duk kana da zaɓi kai wannan ina fatan ka fahimta idan liman yana sallah faɗi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a yi mai salati a a nasi bai zo ya ce a yi ba a cikin sallah ina fata ana fahimta wayin kana zaka ji din wasu suna yi amma nasi bai zo ya ce a yi ba a cikin sallah shi yasa wasu malaman ma suka faɗa suka ce banda cikin sallah wasu kuma suka ce ai nasin bai ce banda ana sallah ba ina fata ana fahimta to amma dai galiban dai abinda wannan bana manta wannan fata na taɓa tambaya malam Jafar Allah ya masa rahama yake cewa eh tabbas a nasoshi sun zo sun yi magana akan a yi wa manzon Allah salati amma magana a yi masa a cikin sallah kamar idan an zo karanta Muhammadu Rasulullah sai ka ji masallaci ya dauka sallallahu alaihi wasallam sai ce ba a samu a nassin da yace ai haka dan ba rahmatullahi alaihi rahmatul wasiya tambaya ta karshe wannan yake cewa Allah shiga ta malam bayan haka ranar litinin da ta wuce biyu ga watan biyu da misalin karfe biyu da rabi na rana na saurari wani shiri da aka yi a gidan Radio Freedom mai suna abokin kowa an yi hira da SP wani SP da ya faɗi sunan shi um, wani sp ne na 'yan sanda wanda yake wato jami'in hulɗa da jama'a ta bangaren 'yan sanda ya ce an tambaye shi cewa a ina ne aka kwana dangane da matsalar kashe malam ja'afar sai yake cewa ai hukumar 'yan sanda ta ƙasa abuja kenan ta zo ta karɓe kes ɗin ta tafi da shi wajenta a abuja da ka su kes ɗin baya hannunsu na nan Kano yana Abuja da ka su ba su da matsala yanzu matsalar tana Abuja sai a tambayi kenan mutanen Abuja shine ke cewa malam haka ne sannan kuma in haka ne to me malamai suka yi akai to ni dai na faɗa da ni da wasu masu ra'ayi irin nawa wannan magana da aka ce za a yi bincike akan kashe malam Jafar ɗin ni da tun baya ba na faɗa na faɗa hudu ba kuma na faɗa a karatu gana amma ra'ayi na ne da kuma iya abin da na fahimta ka iya daidai da ni ka iya saba mu ni na ce ba abin da za su yi kuma ƙarya suke ba wani binciken da suke kuma sun san waye kashe malam jafar ko kuma su suka kashe shi ita ce kawai ko dai sun san waye kashe shi ko kuma su ne suka kashe shi sun san waye kashe shi ta hanyar da suna ganin yana da tudun da watakila ko suna da tudun da ba za a iya haura su ba ita ce magana ko ka yadda ko baka yadda wannan shine kawai Allah da hikima irin tasa kuma bai bayyana mana ba ilal an da a ce Allah ya bayyana mana kam wanda ya kashe shi din to insha Allah da za a san yadda za a yi kuma wannan ba wani magana koyayya wallahi tallahi insha Allah ko mu dinnan ba mu yi ba mun tabbatar wani a kungurmin daji ma zai yi in dai ya bayyana karara aka gane ga waye yayi abin ba ko waye fa insha Allah to Allah da hikimarsa dai bai bayyana abin ba kuma akwai hikima ta ubangiji insha Allah tabaraka wa ta'ala ai muna kyautata wa ubangijin mazato mun tabbatar addu'ar da muka yi akan wannan wallahi bata fada banza ba suna nan wata rana a rikicin siyasa ko ni ko akan mulki zaka ga wani ya faso ta Allah nake gaya maka a banza arha kyauta ba a kashe ko kobo ba kuma wanda ya kashe in yana raye ya sani ya san me yake ji ai mutane aka yi haya aka turo su suna raye ko sun mutu suna nan kudi aka ba su ai da bindigogi suka zo ma'aikata ne turo su aka yi su yi kuma waɗanda aka yi musu abin ai sun yi murna kuma sun ji daɗi an dai ce a ta hakuri ana bincike da a kwantar da hankalin mutane an yi ta yi wa malamai ƙarya duk abin da malamai suke ta faɗa gaya musu ake yi amma ƙarya ake musu yo wai malam ka taɓa ganin azzalimi ya maka adalci malam azzalimi ne fa shi fa azzalimi ne azzalimi ne macuci ne ma'ayanci ne ya zai yi maka adalci bai zai yi maka adalci ba daman suna da wani abin da za su iya kashe maganan ne da dadewa in aka dade aka dade kawai shikenan a manta har ma aya ko wadanda suka fara magana cewa wai dan me za zo a dame mu ana ta mana magana kullum a ce an kashe malam Jafar an kashe malam Jafar to shi an riga an kashe shi kawai ya tafi lahira kai ka tsaya ka gyara taka lahirar mana haka wani yake faɗa an dame su dan me yasa za a dame su ba ya riga mutu ba rai daya haka wani ya faɗa rai daya akan rai daya kullum an dame su ana ta magana an yi hudu ba an yi waye waye a bar magana ta isa haka haka wani yake faɗa to mu malam yana da darajar da ba za mu iya rabuwa da ambatan cewa an kashe shi ba kuma ku duba yadda aka kashe shi ina jin ya kamata ku tuhumci imanin mu ma in muka manta da shi muka yi shiru wallahi tallahi nake gaya mu wannan da aka mu'amara ce zalunci ne wanda azzalumai suka shirya kuma ba karamin hannu ne yayi ba babban hannu ne kar ku tsammanin wai wasu talakawa ne ko da ba su kai suka kawo suka yi ba manya ne suka kashe shi wani ina faɗan wannan magana ko akan raina wallahi kuma kowa gaban waye wallahi zan faɗa da haka wannan magana sai dai kai hakuri kawai wani ya zo gidan rediyo ya faɗa abin da zai faɗa ko ma me ma zai faɗa karerai irinsa irinsa sun yi karyar da suka yi da yawa sun gama sun tafi akwai wani ma da ya zo ma aka tambaye shi yace wallahi ba komai a wani wai wai magana wai Abuja ana cewa Abuja yace ba komai ba ina ko suka san shi ma suka ma san da wannan market din ma file din ma babu wallahi wani aka yi zo ya faɗa shi kuma in ka je nan su buga ka suke su ba hannun su yake ba su idan ka je Abuja ka yi magana sai ce ah to an kasa kawo mana bincike mai kyau daga Kano in ka je Kano sai a ce ai an dauke daga Kano an kai shi Abuja haka suka rena mutane wayo kuma kuna zaune kun yi shiru ba ku ce komai ba kuna tsammanin shi kenan wallahi kuma suna nan suna shiri wanda ya maka rashin mutunci ya ga yana sana fa wallahi tallahi kuma zuwa ya dada shiryawa kuma ya dawo yanzu dan taure idan ya zo gidanka ya zo ya ci maka gari ya ci ya ci ya ci ya koshi ya fita ya ga lafiya lau in Allah ya sa da ya ji yunwa zai sake dawowa ko sai sake dawowa to yaya kuma da a ce da ya zo ka samu itace mai kyau ka rankwatse kansa ina jin insha Allah nan gaba da ya zo ko kofar gidan ya zo wuce sai ya ruga da gudu saboda yana tunawa da wannan zafin dukan da ka masa da haka wannan maganar cewa wai suna wani bincike babu wani binciken da suke sun riga sun sani minti wani wani masanin harkar tsaro yake cewa kuna bata wa kanku lokaci ne jami'i ne babba yace bari in ga muku a Najeriya babu abin da zai faru a face a tsakanin 24 hours an gama gane me ya faru alhamdulillah a Najeriya Allah ba su karfin bincike suna yin wannan akwai su tuntunin za a gane malamin nan fa da bullet aka aka harbe shi me yasa ba a dauki bullet din aka bi number bullet din ba daga ina ya fito ko ba ka bane ba ana iya tracing ba ina fata ana fahimta kuma abubuwa sun faru fa kaga yanzu misali ana cewa za a yi zaɓe gobe aka zo aka kashe wannan mutumin sannan ku duba rikicin da aka turo na yan fanshe karan nan mutanen da aka turo aka kasa gane aljanu ne mutane ne wasu ce an taliban ne wasu ce usama bin laden ne ya zo ya sauka wasu suka ce wane ne wane ne wane ne wani wasan yara da aka yi ta yi wa mutane aka yi taɓarin bindigogi da harbe harbe da kashe kashe da waye waye da sauransu mutanen nan suka kama hanya suka tafi lami lafiya ba wanda ya ce da su kanzil duk wanda ya ce an kama wani ƙarya yake kuma idan an kama su me yasa ba a fito da su aka nuna ba sun dai kakkashe wanda za su kakkashe sun tafi sai ka su gane yaya abun me alakar wannan abun kai ka ce wato kamar wani abu ne aka shirya an so a yaƙi ne sai a fake da wannan abun sai a zo a ta kashe mutane a ta kashe mutane to Allah madaukin sarki ya takaice abin ta haka maganar dai guda ɗaya shine sun dai kashe malam suna tsammanin hankalinsu ya kwanta kuma yanzu ne kuke cikin tashin hankali wallahi wallahi mu muna faɗa muna mafita wallahi ƴaƴanmu da jikokinmu sun fi mu zafi akan addini ba wallahi kuma ai shi malam din ya faɗa yace kashe ni ba shine hutunku ba haka ya faɗa Allah ya masa rahama ya faɗa yace kashe ni ba shine hutunku ba ba shine hutunku ba hutunku shine ku mutu ku in kun bar duniya shi to kun huta amma matukar mutum yana raye a Najeriya wallahi sai mun yi addini ko yana kan kujerar mulki ko yana kabari ko yana nan din babu kujerar babu ba a jin duriyarsa addini dai za a yi shi kuma ma ya kamata ma mutane ma su tsaya ma yanzu ma ya kamata su to su yi addinin ba wani magana tsoro wa zaka ji tsoro akan addinin ka wallahi ya kamata ka mutu akan addinin ka abin alfahari ne a gare ka Allah wajaran wanda wai yana jin tsoron wai kar a kashe saboda addini yau me a kashe ka mana kana tsammanin zaka mutu ne kwananka bai kare ba wallahi in duniya za ta hada tana ma ruwan bama ba mai wallahi ba za ka mutu ba in dai kwananka bai kare ba kuma in sha Allah in kwananka ya kare inda za a dauke ka kai kai fadar George Bush a koye ka saboda tsabar tsaro wallahi sai ka mutu to me kenan man lam yamut bi sayfi mata bi ghairihi ta'addadatil asbab wal maut wahid wanda ba bai mutu da takwabi ba da jihadi ba zai mutu da wani sa sababban mutuwa kam suna nan dewa wani sauro ne zai cije shi ya mutu a banza wani ciwon typhoid yake kashe shi wani rijiya yake fadawa wani yana zaune haka zai mutu wani jirgin sama zai hau ya fado wani a gidan giya zai mutu wani kuma zai mutu a filin daga wani kuma zai mutu yana cikin ganiyar ra'ayin addini da yada addini kamar da shi shak din ya rasu Allah ji kansa rahama Allah sa ya huta kuma Allah karbi ayyukan mu Allah kuma ya tona asirin waɗanda suke wannan ta'addanci Allah kuma ya taimaki musulunci da musulmai sauran malamai kuma Allah ya ba su tsaro da kariya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh